بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى na wannan majalisi namu mai albarka na masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu a majalisin mu na tafsirin alkur'ani duk ranar litinin magarba zuwa isha'i a garin Kano a yau muna da babban bako cikin masoyanmu kuma masu ƙaunarmu wanda ya takkikeniya tun daga ƙasar london tun daga ƙasar london ya kawo mana wannan ziyara ta 'yan uwantaka da ainihin wato ƙulla zumunci a tsakaninmu ya kawo mana wannan ziyara halarci wannan majalisi namu na tafsiri saboda daman suna can ma suna bibiya kuma ya zo mana da albishir da bayanai waɗanda za su faranta mana rai kwarai-kwarai da gaske dangane da rayuwar da suke a irin wannan ƙasa ta london wadda za mu ji daga bakinsa insha Allah wannan mutumin bawan Allah da yake tare da ni shine babban malami sheikh abdulrazak ibrahim sheikh abdulrazak ibrahim shine imam wa khatib limami kuma limamin juma'a mai huduba a wani masallaci da ake ce da shi seven sisters a arewacin london wani babban masallaci ne wanda shi ne limamin masallacin kuma shi ne mai huduba a wannan masallaci shi ne mai tafsiri a wannan masallaci shi ne mai ainihin wato faɗakarwa a wannan masallaci sunan masallacin ko da za ka je seven sisters a arewacin london shi a sheikh abdulrazak wato imam ibrahim shine shugaba na hausawa duka hausawa ga baki daya da suke london duk wani bahaushe mai jin yaren hausa ko ɗan ghana ne ko ɗan najeriya ne ko ɗan nijar ne ko ɗan kamaru ne ko ɗan chadi ne duk wani dai wanda yake yaren hausa insha Allah inda an je london dole sai an nemi imam abdulrazak duk malamanmu masu da'awa da suke fita duk sun san shi ba zai yiwu ne ka fita ka je london baka haɗu da wannan bawan Allah ba ba zai yiwu ba in dai da sunan da'awa kaje ya san manyan mutane gwamnoni shugabannin ƙasa sanatoci ministoci duk manyan mutane wannan mutumin ana ban labarinsa irin wato alfarmar da yake da ita da girman da Allah ya bashi da matsayin da Allah ya bashi a London ya kamata a ɗaura masa wani babban rawani na, na jagoranci kuma ya shahara da addini da da'awa. duk wani wanda zai je cikin manya sai ga sai ya neme shi ana neman shawara ne su ne masu ido a London gaba daya kuma malamai da ake gayyata wa'azi ta hannunsa ne da shi da masu taimaka masa duk malamin da zai je kasar London da sunan wa'azi ko dawa to zaka ga da hannunsu su suke masa komai da komai ba ma iya London ɗin ba har sauran ƙasashe na turai yake tsallakawa da malamai a ta shiga da su cikin turawa da ƙasashen inda hausawa mu suke ci a je a yi ta wa'azi har faransa wannan mutumin jari ne ga musulunci wannan bawan allah yana cikin wato irin ajiyar da allah yake yi a inda ya ga dama don ya taimaki addini da shi amma wallahi shi kamar yadda yan uwa malamai masu zuwa suke faɗan irin amfaninsa shi bai san bai gama sanin fa'idarsa da amfaninsa da irin hidimar da yake musulunci da musulmai ba Allah musu albarka Allah ya saka musu alkhairi kan na cika ku da surutu yau ya kawo mana Sheikh Imam Abdulrazak Ibrahim ya kawo mana ziyara wannan masallaci namu da wannan majalisi namu na Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ke sabuwar gandu Kano akar makallahu na tabbatar mutane suna shauƙin su ji daga bakinka da wanda suke kallon mu a social media don mu gaba ɗaya da wanda suke ganin mu a TikTok da Facebook da sauransu da YouTube duka za su su ji bayanai daga bakinka na ƙarfafan gwiwa insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma abin da zai burge ku bai ban Najeriya ba ka dube shi sai in ka haɗu da shi sai ka ce kai da Allah matsa mandaure za ka je amma wannan in sha kwat fa ba za ka gane shi a can ba Allah ya saka da alkhairi Sheikh wal yatafaddal mashkuran ma'jura muna godiya da wannan ziyara malam bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون الأعزة أيها المسلمون وحييكم بتحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna jaddada godiyarmu ga Allah mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa cikin kaddaransa ya hada wannan uskoki na mutanen aljanna a cikin wannan masallaci masallacin da ake mai taki masallacin sheikh jafar mahmud adam allah sanya shi cikin gidan aljanna sira da amincin allah su tabbata ga manzon namu annabin namu limaminmu mai karatar da mu wanda ya nuna mana aske da muke kai arwa yau shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahlin gidansa da kuma sabansa da kuma muminai da suke biyo gurabansu Allah sanya mu a ciki yau na yi farin ciki da na samu kaina kusa da wannan babban malami na wama adrakum ma dr abdullah me kuka sani gare shi yanzu karatun da kuke yi dinnan american za a yi sallar da asar a new york ana taba wannan karatu kuma sun fi ku samun gara ba sa wannan karatu malam bai zama yi karatu ko na face ana jinsa a duniya kuma mu mun fi tace amfanin karatun fiye da ku me yasa saboda ba ma nan gida wai idon wa kare na to mu ba mu raina wannan mutum ba Allahu akbar ba mu raina wannan mutum ba ana neman shi kuma na zo ne in fizge shi wallahi ana neman shi duniya wallahi mutum ne mai tsada ana neman shi duniya saboda abin da yasa yayi fice a duniya alqalamuhu yakhruju min alqalbi ila qulubin nas wallahi kalmomin shi yana fita ne daga zuciyar shi ya shiga zukatan mutane amma wanda kalmar shi zai fita daga alashe ba da zuciya ba sai ya shiga a iska baya canja mutane Allah kara mai lafiya da imani Allah tabbatar da shi abin da yake kai Allah ya kiyaye shi bayan Allah ba wani abin da zan ce sai dai na zo na ji tafsiri kuma na samu karuwa yau kullum muna gani a facebook yau na zo live na zo na zamna na ji wanda wani abu ne da zan yi alfahari a kai alhamdulillah allah hada gudukan gidan aljanna na ce muku turai nan na zo na ga musulmai amma musulunci yana turai shakka babu akari saboda bature kamin ya shiga musulunci sai ya fahimci menene musulunci balma wane ne Allah da ake bautata mai menene girma Allah menene girma Allah bature ba abin da yake bari sai ya tambaye ka a cikin addinin a ta ruku'i sai ya tambaye ka ruku'in nan menene sanadiyarsa menene fa'idan shi kuma komai cikin sallah yana da fa'ida balle ma yanzu doktoci sun riga sun discover su jadan da muke yi wallahi wani babban karin lafiya ne a gare mu Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ce kuma kana neman ka kare kusanta da shi ka ringa sujada ka ringa kusanta ga Allah sujadan nan kuma wa'inda ba musulmai ba su lalle tabbatar suka ce sujadan da muke yin nan lalle wani karin lafiya ne ga jikinmu mu duba wannan gara ba sa shi yasa bature iya riga ya fahimci musulunci ya shiga musulunci to rayuwar shi duka musulunci rayuwar shi duka musulunci kuma yana gudu ya saba da Allah amma sai na zo na ga cibiyar musulunci a Afirka baki dai ita ce a Kano mutane suna wasa da musulunci ba komai ba saboda sun gaji ne sun yi gadon musulunci ne amma ba wai sani suka yi ba in ma sun sani kuma suna bin abin da zukatansu ke so yanzu irin wannan tafsirin da aka muku mai sada a rayuwanku mai mutum za shi da shi da mai za ka fita da shi ba wai malam ya iya magana yana da fasaha yana da balaga allah ya ba shi amma kai wani irin canji za ka samu a rayuwanka to wannan gaskiya abinda muke samu abinda yasa da'awanmu yafta daban a turai ke turai kanaye da masu ilimi fatawa da'awa ana take note ana maka tambaya saboda masu ilimi da su kake amma nan masu biyayya sun fi yawa da masu ilimi kuma addinin musulunci ya sauko da farkon sura da ya zo ikra karanta karatu mu yi karatu amma yanzu mun zama al'umman copy and paste copy and paste abinda muke yi kenan muna cut fatawan malon ma kowa yana neman ya zama ya samu abinda zai dace da ci a cikin rayuwa in ma haramu in ma halal kuma wallahi suna kiyaye lokaci na farko kenan bayan kiyaye lokaci suna kiyaye hakkin bil'adama wallahi bature mafi bature mai tausayi a duniya shine wanda ya shiga musulunci musulunci fa askai ne fa a bani adam wallahi duk wanda ba musulmai ba sun san musulunci shine addini mai kyau shine addini na Allah shine addini mai tsafta ba wata addini duniya da ta kai addinin musulunci shi sa Allah ya ce inna dina inda Allahi islam to me yasa kuke wasa da wannan addini Allah ya fifita ku a cikin al'umma kuntum khaira umma ukhrijat linnas ku ne mafi alkhairi ga al'umma to yanzu na alkhairin ku na gaskiyan ku wallahi hasibu anfusakum qabla an tuhasibu hasibu anfusakum qabla an tuhasibu mutum ya zanna yayi tunani yanzu wanda addinin musulunci bai kai gare shi ba addinin musulunci ya kai gare shi gashi shi ya canja rayuwar shi kai kuma da aka haife ka a ciki can ba ma jin kiran sallah amma wallahi in ka zo sallah asuba ka ga mutane ya baka mamaki ana suno a darin kankara ka ga mutum ya fita cikin suno za shi yi sallah saboda ya san muhimmancin sallan jama'a kuma can abin da ke bari musulunci ke shiga ana shiga musulunci kullum ana shiga musulunci kuma musulunci baya habaka sai wani abu ya faru sai an samu wani munasaba kama abin da ya faru daga gazza aka yawanci zan ba ku da numbers of people praise islam in uk ya ba ku mamaki saboda me sun fahimci menene musulunci wani ya shiga musulunci ne saboda kalmar alhamdulillah wai me yasa yake kaman alhamdulillah saboda gashi an kashe mutum mutum gashi iyalansa duka an kashe su gidansa an rusa ya doki yariyarsa karama ana tambaye shi me kake ji yana cewa alhamdulillah uskan shi yana dariya yana cewa alhamdulillah wani ya ce wallahi sheikh that is what I saw I accept Islam because I go deep regarding alhamdulillah what is the meaning of alhamdulillah abin da ya sa ya shiga musulunci kenan saboda kalmar alhamdulillah can kuma mu'amala muke yi da mutane suke shiga musulunci mu'amala mu yafi da'awa mu yawa na'am amma nan na mu'amala inna akhlaq can mu'amala muke ba mu ba ma kyaman mutum ko yayi ba ma kyaman shi akwai wani ya sha giya ya bugu yana tafiya za shi gida bai san da za shi ba na zo na taimaka mai in nemi inda za shi da na taimaka mai raina ya bata shi kuma yana ganin kama a shi yanzu yana jin daɗi ya sha giya na ce mai gashi da safe kana nan da ankalinka da su da tai amma yanzu kuma ka zama kamar dabba baka san me kake yi ba ashe wannan magana ya shiga ya ya, ya shige shi washe gari da ki da giyan ya fita uskar shi sai ya neme ni da ya neme ni ya ce magana da na fadi mai lalle kan magana ta yi tasiri gare shi ni ba musulmi ne me yasa ban kyamace shi ba nace saboda kai bani adam ne nace saboda kai bani adam ne shi yasa ban kyamace ka ba to wannan mutum sai da ya fahimci menene musulunci ya shiga musulunci irin wannan suna nan da yawa da zan koro da mutane ke shiga musulunci saboda tabi'an musulmi ya kamata a ga musulunci tare da kai in kai musulmi ne a ga musulunci tare da kai ba kawai magana a baka ba ba zai maka amfani ba kuma nan mu dukkan mu jakadai ne na musulunci kowa ya mai da kanshi shi jakada ne na musulunci yanzu ga waɗannan waɗanda ba musulmai ba tare da ku ɗayawa maguzawa me kuka yi ku shigar da su a cikin addinin musulunci wai aka za ku zamna cikin zangonni kuna sukan malumma kuna jayayya kan ga masu bukatar musulunci suna bukatar musulunci amma sha ce wai hulani yau ya zama christian wallahi ila illallah wallahi Allah ya kama ku. Allah ya tambaye ku a ce hulani yanzu suna daji sun zama christi- christians kan kuma ku kuna birare me kuke yi na da'awanku wallahi ku shiga wurin saboda saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka shiryar da mutum daya ya shiga musulunci ya fi abin da za baka duniya duka baki daya kuma ka bar duniya face kayi kokari ka shiryar da mutum daya cikin mu waye aka ku yi kokari ku zama ku lead by example ku zama masu misali ga musulunci wallahi wanda ba musulmai suna bukatan mu suna bukatan mu'amala tare da mu kada mu wuce ba akwai wani mutum dan tijo shekararsa saba'in mutumin jos ne yana da makwabtaka da wani mutumin kano daga can suna suna suna zamne tare makwabcinsa ne sai mutumin kano din nan ya rasu da ya rasu ya san wannan mutum musulmi ne ya zo ya neme ni ina nake na zo na ya ce ai makwabcin shi musulmi ne ya rasu amma shi ba musulmi ba ne ya ce amma kai ba musulmi ne kana hausa sosai fa ya ce shi mutumin jos ne ya yi zama najeriya ko ina arewa kano sakkwato ko ina ya zamna ya ce amma shi musulmi muka zo muka samu wannan mutum muka mai sai ya ce to jana'izan za ku mai da Allah zan biyo in zo in gani zan iya zo gani na ce za ka zo ka gani insha Allah bayan mun mai wanka mun kare duk abin da za mu yi zuwa makabira duka ka biyo mu ya zo ya biyo mu muka je makabira muka suturta wannan mutum muka bisa shi bayan mun bisa shi mun kare muka yi dan wa'azi kaɗan daga wurin wannan mutum ya ce wani zai karbi musulunci nawa za mu wai nawa ne na ce wallahi kyauta ne sai dai ka fahimci musulunci ne tukun ka shiga wallahi daga wurin wannan mutum ya ce ashhadu allah ila illallah wa ashhadu anna muhammad abdu rasul mu duba fa shekara saba'in da biyu da biyu a duniya yau ya shiga musulunci sai na ta mashi na ce to me yasa ka yi zama da ausawa arewa ka zamna ko ina arewa ba ka yi sha'awar musulunci ba sai yanzu za ka shiga musulunci ya ce wallahi malam saboda kyama ana kyaman mu ne ba jawo mu a kusa ko mun tuba ma an mai da mu kamar yan tuba wallahi ana kyaman mu to wannan ya kamata ta canja malam na gaya muku kullum wallahi malam cikin wa'azin shi na na ji yana irin wannan zattutuka wallahi a canja inna akramakum indallahi ba ce ausakum ba fa ba ce ausa ba fa atqakum Allah yace wallahi yace saboda kyama shi yasa bai ma sha'awa addinin musulunci ba amma nan ya zo ya ga addinin musulunci amma alhamdulillah akwai masu shiga addini har yanzu kuma akwai mutane masu mu'amala mai kyau shi yasa mu'amala yana da muhimmanci kwarai mu mu yi rayuwarmu a cikin musulunci muna karanta qur'ani me yasa muke karanta qur'ani kuma ba mu aiki da qur'ani ana karanta mana a hadith menene hadisi tarihin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yace mu yi me ya umurce ni mu yi me yayi me yasa ba mu aiki da shi muna bin abin da ran mu ke so a rayuwar mu to ya za mu cimma abin da muke bukata sai sa duk wahalar da arewa take ciki aka wallahi ya fito daga annayen mu akrama kallah gashi yayi batun luwadi nan ka je yawancin hotels a nan Kano ma kenan ya hizba suna kokari Allah saka musu da alkhairi amma ba su kai da gacci ba wannan wurin ana yi me yasa Allah bai sauko da jarabta kullum muna can ba abin da ke damu mu sai arewacin Najeriya in kudi ne in taimako ne komai ga malam wancan shekara cikin azumi mu bar ya shigo cikin program mu duk abin da muke yi mu wayar da arewacin Najeriya musamman Kano su je out of the box su waye su san kamar duniya an ci gaba an yi nisa wannan tunanin na aji amma an yanzu kashi illa qalilan minhum sai kaɗan daga ciki sai sa tun da dai Allah subhanahu wataala ya azurta ku da malumma duniya ba ga inda garin da Allah ya azurta shi da malumma kamar Kano ba me yasa ba sakiya me yasa al'umman Kano ba su sakewa Allah samu dace ba zan cika ku da surutu ba ina kusa da malami na subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu
Allah ya saka da alkhairi Sheikh Abdulrazak Ibrahim daga ƙasar London Uh, imam wa khatib imam kuma limami mai huduba a uh, masallacin seven sisters a arewacin london kuma jagoran yan uwan musulmi hausawa a uh, ƙasar london wannan kaɗan ne daga cikin abubuwa na alkhairi da suke yi da kuma yadda suke bibiyar da'awar malamai a nan najeriya ko afirka suna ta ɗaukanta suna kaita suna ƙoƙari yana ƙoƙari ƙwarai da gaske kuma ba abin da za mu ce masa illa Allah ya saka masa alkhairi yanzu kun ji yana tawasa idan ya rikide yana hudu ba da turanci in ya shiga cikin turawa yana turanci wannan jari ne wa musulunci su ne suke ɗaukan musulunci suke dakonsa gida-gida a ƙasar london da faransa da Kanada da sauran ƙasashe suke bin su gida-gida suna kaiwa turawa allah ya san adadin turawa nawa suka musuluntar allah ya san adadin coci-coci nawa suka saya suka maida su masallatai ba za su irgu bai taɓa muku wannan ɓangaren ba coci su je su sai coci a london a america a ina ne su biya kudinsa su mai da shi masallaci a ci gaba da
Malam ya tabo wani abu ne muhimmanci wallahi tasirin addinin musulunci ya shiga kowane lungu a turai turai yanzu sun gaji da zuwa coci ibadarsu kawai football a je a kalli kullun kafa shi sa coci empty coci ba kowa ranar lahadi suka gaji suka ce to coci yanzu ba kowa ba ma zuwa a ta makaho yana zuwa wurin filin kwallon kafa makaho fa wallahi malam ya sai tikiti ya je ya daji ji a yaniya kawai wai saboda sun mai da shi ibada sai suka ce to ya za su yi ga kuma musulmai suna nan suna karuwa suna da yawa wallahi coci cocin da muke saya su mai da shi masallaci a london kawai ya kai coci guda goma sha shida manyan coci da ake ji da shi banda england banda scotland addinin musulunci ya fita da tunaninka sai kai sai ka fita ban kasa zaka san tasirin addinin musulunci coci fa da ake takama da shi anglican ko abin nan vatican da suke da branches wallahi ya zama masallatayya kuma ana cika suna mamaki yanzu cocinmu zai zo ya zama masallatayya suka ce we don't have choice ba mu da iftar ba mu da choice dole ne abin ya kasance haka shi sa addinin musulunci ya fita da tunaninka kuma in abin ya tabbatar da in abin ya tabbata aka wallahi washe gari za ku zo ku ga kaman turai sun yi nisa ga addinin musulunci da kuma america kan kuma ga tushensa a nan ba mu rika shi ne kamata ba shi yasa batun coci wallahi coci ya zama masallatai coci sun zama masallatai kuma argobe yanzu haka akwai cocin da aka je for sale kuma qatar amirin qatar ya ajiye kudi na musamman ya ce kowane coci aka ce masallaci ne kono ne ya biya kuma aka ne yanzu aka akwai coci miliyan takwas in na koma yanzu abinda za a je a yi balance din sabiya kenan wani bai yi sallar ramadana ciki miliyan takwas ka ce na fan fa miliyan takwas fan kuma akwai kudin yana na aje za biya wannan duka saboda addinin musulunci wala Allah kawo ka lafiya wallahi ka zo ka wallahi wala Allah kawo ka lafiya Masha Allah, tabarakallah. To wannan albishir da irin wannan bayanai muka so Sheikh Abdulrazak ya faɗakar da mu ya nuna mana cewa lallai ga irin ƙoƙarin da ‘yan uwanmu suke na da'awa. Yanzu wannan a cikin turawa yake. Ku duba irin yadda suke ƙoƙarin yaɗa da'awa. Yanzu a ce ma a cikin London, a London, a yi da'awa har a je a sayi coci a biya kuɗi a mai da shi a rinka yin sallah mu muna ina mu yanzu yake gaya mana ɗan uwanmu ba fulatani ba fulatani za a je a bashi kalmar kirista ya zama kirista suna nan barkate a ƙauyukan kano a ƙauyukan bauchi a ƙauyukan kaduna me yasa kudin masu kudinmu kudinsu yana aljihunsu da gidajensu da motocinsu da matan da suke aura ne ba sa amfani da kudinsu wajen taimakon da'awa sannan masu da'awa su kansu mun tare a birni mun tare a birni gaba ɗaya kamar yadda yake faɗa ana tabubuwa ƙauyukanmu suna nan ana tarozaye su Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alkhairi kuma na tabbatar wannan magana da ka faɗa ta girgiza mu kwarai da gaske kuma waɗannan samari matasa ina tabbatar maka zaka ga canji daga nan zuwa 'yan shekaru muna masa addu'a Allah mai da shi London lafiya Allah ubangiji ya dada hada mu da shi insha Allah wata rana za ku gani tare da shi da court muna zagayawa a can insha Allah insha Allah ta'ala وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله